أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير من تشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما تشركون Allah maɗaukakin sarki yake cewa kulli ya rasulullah ya ce ya manzon Allah ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala halakil kuffari min al-umamil khaliya bisa halakar da kafirai da Allah ubangiji ya daga al'ummatai da suka wuce wa salamun ala ibadihi allazina safa kuma amincin Allah ya tabbata a bisa bayin wato aminci ya tabbata a bisa bayin da Allah ya zaɓa su ne annabawa da sauran bayin Allah salihai kenan. Allah yake cewa Allahu khairun yanzu Allah wadda shi ya halitta ya halicci kowa da komai shi ya fi alkhairi da a bauta masa amma tushriku ne ko kuma abin da kafirai suke bautawa shi ne alkhairi Allah ya shi fi alkhairi.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ وَعَتَبَهْجًا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به هدائك ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله مدوكين سركيتي أمن خلق السماوات والأرض wato wanda ya halicci sammai da ƙasai wa anzala lakum minas sama'i ma'a kuma ya saukar muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'ika wato Allah ya saukar da ruwa daga sama shikenan kuma Allah ya tsirar da wato gonaki gonaki ruwan ya zo ya zuba a cikin gonaki gonakin Allah ya tsiro da su za ta bahajatin suka yi kyawu abun sha'awa gonakin in ka gansu ma kana lakum an tumbitu shajaraha Allah ya ce ai ba ku da ikon da za ku fito da wayannan wato bishiyoyin da suka fito a cikin gonakin wannan ba wanda ya isa yayi sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ya saukar da ruwa daga sama ya kawo ruwan ya zuba shi a cikin gonake kuma Allah shi ya tsiro da tsire-tsire daga cikin gonakin ba wanda yake da iko yayi wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah yake tambaya yace ai lahum ma'allahi yanzu akwai wani abun bauta da za a haɗa shi da Allah balhum qaumun ya'diluna Allah ya ce na su dai ka mushrikai wato mutane ne wanda suka kauce wa gaskiya ai ba abun da za a haɗa shi da Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi kadai ne shi yake da ikon sauko ruwa daga sama shi yake da ikon ya tsiro da tsire-tsire a ko'ina ba wanda ya sai wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala amman ja'ala lahu baqaran وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا وجعل كلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون الله دي مدوكين سركي أنا تتبير مدتا yace amman ja'al al-ardha qarar shin Allah da ya sanya mana ƙasa ga ta nan a shimfiɗe kuma tabbatacciya ba za ka hau kanta kana tafiya ka je ta lankwashe ka fada ciki Allah ya tsaye da ita ya ce ta yi biyayya wa kowa a zo a sare ta a gina gida a kanta a zo kuma a shuka itatuwa su fito a cikin ƙasar kuma a zo a tattaka ta a dinga tafiya a kanta in za masu gatari wanda suke saran itace a sari icce a yi ta sara a ƙasar amma ba za ka taɓa gani ƙasar ta ce ta yi ta waye ta lotsa mutane sun faɗa tana biyayya wa kowa Allah ubangiji ya hore ta ya ce ta yi haƙuri ta haƙura duk abin da za a yi a kan ƙasar nan tana nan mota ta tafi a kanta keke ya tafi a kanta mashin ya tafi a kanta ɗan adam ya tafi a kanta dabbobi su tafi akan wannan ƙasar amma ko ba za ka taɓa ganin wato ta karkace ko ta lotsa ba saboda nauyi ya mata yawa duk abin da ake ginawa a kanta a gina gidaje benaye ga su da yawa akan wannan ƙasar amma ba za ka ji ƙasar ta ce ta gaji ta lotsa saboda wai nauyi ya mata yawa eh to Allah ne ubangiji ya hore ta wannan Allah ne ya hore ta wadda ala kilalaha anhar Allah kuma ya sanya wato koramai ya sanya wato koramai koguna fi ma bainaha a cikin tsakanin ƙasar daga nan zuwa wani gari sai kaga ga korama ga tafki ga kogi gashi nan dai duk a cikin ƙasar Allah ya tsatsaga yayi wannan duk wannan Allah ne yayi wannan wadda ala lahara wasiya Allah kuma ya sanya duwatsu masu nauyi akan kasar ya danne kasar da su wannan duk Allah ne yayi tabaraka ta'ala waja'ala bainal bahrayn hajiza Allah kuma ya sanya tsakanin kogunan ma Allah sai ya sa wani wani abu wato sai kaga kogi misali yanzu duk mutumin da ya je kogin ko kogin numan din nan zaka ga ruwa yana tafiya wannan ruwan baki wannan ruwan jaja jaja gashi suna tafi a haɗe amma Allah ya sa wani tsari a tsakaninsu wannan ruwan ba zai koma cikin wannan ba wannan ma ba zai koma cikin wannan to haka kuma Allah ubangiji yayi akwai ruwan ma akwai kogin da zaka ga ga ruwa nan shi wannan ruwan ruwan daɗi ne ma'un furatu zaka ga wannan ruwan kuma ruwa ne na gishiri amma suna tafi a jere ga ruwan daɗin kalarsa daban ga kuma ruwan da ba shi da daɗin na gishirin shi ma kalarsa daban amma suna tafi a jere amma wannan ruwan na daɗin ba zai koma cikin na gishirin ba shi ma na gishirin ba zai koma cikin na daɗin banda Allah wa ya isa haka tabaraka wa ta'ala kuma abin mamaki da za ka zo da wani drum ko wani bokiti ka ebi wannan ruwan daɗin ka watsa shi cikin wancan sai ka ga ya dawo in ka ebi ruwan gishirin shi ma ka watsa shi cikin na daɗin sai ya dawo Allah ya sa wani abu da ya raba tsakaninsu wannan duk Allah ne yayi haka tabaraka wata'ala shine Allah yake tambaya yanzu wanda yayi irin waɗannan abubuwa duka aylahum ma'allahi a samu wani abun bauta a haɗa shi da Allah gumakan nan a iya haɗa su da Allah me suka yi su gumakan ai ba abun da suka yi wannan abubuwan duk Allah ne yayi to in ku Allah ne yayi a ilahum ma'allah a samu wani abun bauta a haɗa shi da Allah ba zai yi ba yace bal aktsaruhum la ya'lamun sai dai mafiya yawa yawansu la ya'lamu na tauhidin ba san tauhidin Allah ba sa kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala amman yujibu al-muqtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard aylahum ma'a Allah qalilan ما تذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلاه مع الله قليلا ما تذكرون الله مدوكين سلكي yana sake tambaya yace amman yujibul mutar wato wane ne yake amsa wa mutumin da ya fada cikin wani bakin ciki ko ko kuma wani ciwo ya dame shi ko ya shiga wani tsananin damuwa wa yake amsa masa idan ya kira da ahu idan ya kira Allah Allah ne yake amsa masa duk wanda ya shiga larura kowace irin larura to Allah ubangiji ne idan ya kira shi Allah nan shi kadai ne yake amsa masa wa yakshifu su'a kuma ya yaye maka wannan bakin cikin ko tsananin ko damuwar da ka shiga wa yaj'alukum khulafa al-ardi kuma wane ne ya sanya ku kuka dawo halifofi a bayan ƙasa ai shekara ɗari nan da ta wuce duk iyayenmu ne da kakanninmu yanzu ina suke duk sun mutu yanzu mu kuma ga mun halifance su Allah ya sanya mu ne halifofi a bayan ƙasa mu ma nan kama da yan shekara hamsin ɗari sai kaga duk babu kowa sai kuma ƴaƴa da jikoki su kuma sun zo sun sake gadon mutane to duk wa yake yin wannan banda Allah shine Allah ya ce ayilahu ma'allahi yanzu shin akwai wani abun bauta da za a haɗa shi da Allah kalilan ma tazakkaruna Allah ya ce ‘yan kaɗan ne matuka masu wa'azantuwa su gane Allah nan shi kaɗai ne ita wannan aya a manijibul muqarra iza da ahunna akwai ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa cewa akwai wani bawan Allah a wani gari to shi wannan bawan Allah kun san da babu abubuwan hawa irin namu dinnan babu motoci babu mashina To, suna yi in za su yi abubuwa kamar na tasi, suna yi ne da jakuna da alfadarai da menene, sai mutum ya zo da jakinsa sai ya ɗauke ka da kai da kayanka, ya kai ka zuwa wani ƙauye kai kuma ka biya shi. To haka suke mutanen da ko alfadari. To wani mutum yana da alfadarinsa sai wani ya zo ya ce yana so ya kai shi zuwa wani wuri. Da ya ce yana so ya kai shi zuwa wani wuri, shi kenan sai suka yi tsada da shi ya ɗau kuɗi ya bashi da ya ɗau kuɗi ya bashi ya ɗora shi akan alfadari da kayansa suna tafiya suna tafiya sai da suka je inda hanya za ta rabu shi mai alfadari ya san hanya da ya kama nan sai mutumin ya ce masa a'a kar ka bi nan mu bi nan sai ya ce a wannan ce hanyar mai kyau sai ya ce a'a wannan ita ce hanyar mai kyau mu bi sai suka bi hanyar da shi wanda ya ɗau hayar alfadari suka bi suna tafiya kawai da suka shiga jeji sosai sai ya ga gawawaki a zube a wurin da ya ga gawawaki a zube a cikin sai ya tsori ta shi wannan mai alfadar sai shi wannan mutumin da ya ɗau hayan mai alfadar sai ya ce masa sauka kan wannan alfadar sai ya sauka kayi sai ya ce to ka shirya zan kashe ka ya ce me na maka za ka kashe ni ya ce zan dai kashe ka kawai ya ce to me na maka ya ce da alfadarin nawa da kayana da suke kan alfadarin dun na baka ka bar ni sai ya ce ai ba zai yiwu ba ai dole in kashe ka to ashe ne kisa ne maka shi ne mutum shi wannan ɗin to shi kenan ya nemi zai kashe shi sai ya ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron azabar Allah kar ka kashe ni ya ce ai labudda sai na kashe ka sai ya ce to ina roƙon alfarma a wurinka don Allah kafin ka kashe ni ka bar ni in yi raka'a biyu na fila sai ya ce kai kai in kashe ka ya ɗau ruwa a jikin alfadarinsa ya yi alwala da ya yi alwala shi kenan sai ya tada nafila ya tada sallah da ya tada sallah saboda ya tsorita sai kowace aya ta ƙur'ani ta ƙi zuwa zuciyarsa saboda ya ruɗe ya tsorita iya tsaye kawai shi kuma wancan yana kai kai sauri ba ka gama sallar in kashe ka sai ya ji a zuciyarsa kawai Allah ya jefo masa wannan aya sai ya ji Allah ya jefo masa wannan aya amma yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi ay lahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun da ya ji Allah ya jefo masa ita a zuciyarsa an masa kimse shine ake cewa wahayin ilhama eh ai kowa yawanci mutane ana musu ai haka kawai kaji Allah ya sa ma wani abu a cikin zuciyarka eh banda Allah wa yake yin wannan Allah ne yake sai ji an kimsa mar a zuciyarsa ya karanta wannan ayar sai ya karanta yace amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard ay lahum ma'anna qalilan ma tadhakkarun iya karanta wannan ayar sai ya ga wani mutum kuma ya nufo su da gudu akan doki mutumin kuma yana riƙe da bashi iya zuwa da ya ɗaga bashin kawai sai ya caka wa wanda yake so ya kashe shi sai ya kashe shi wancan ya sa masa a ƙirjinsa ya kashe shi kawai wancan mutumin ya faɗi a mace haba ai sai ya yanke sallar da ya yanke sallar kawai sai ya zo ya rungumi wannan mutumin da ya zo da doki ya kashe wancan sai ya ce kai kuma malam daga ina kake sai ya ce Allah da ya cusa maka wannan ayar ka faɗa shi ya turo ni ni kuma ya zo maka wannan aiki to wannan aya mutane ku riƙe ta a dinga karanta ta duk lokacin da mutum ya shiga wani tsanani in yana karanta wannan ayar Allah zai kubutar da shi musamman yanzu yadda ake cikin hali mummuna ana ta karkashe mutane mutane a gidajensu ba su da amana akan titi ba su da amana a kasuwanni ba amana ko ina ba amana to da ka ga bala'i ya tun dun faro ka ka ce amman yujibul muqarra idza da'aw wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi ay lahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun to Allah ko zai kawo maka dauki kamar yadda ya kawo wannan mutumin dauki eh wannan ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa na'am أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي إله مع الله تعالى الله عما يشركون الله مدوكين sarki yace amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahri shin wane ne yake shiryar da ku kuke samun biyan bukatun ku ko kuma duk abin da kuka kuka rufa wa yake nuna muku hanya ya shiryar da ku a cikin duhu tudu da cikin kogi yanzu misali dukkan ku nan dukkan mu nan kowa ai daga gidansa ya taho nan to waye kawo hannunka ya kawo ka Allah ne mana inda za ka gane wata rana in kai tafiya ba a sama ɗimuwa mutum ka ji ya ɗimo ce ga hanyar da ya kamata ka bi sai kai wata sai kai wani wuri to wannan duk Allah yana ba ne fa dan wai ka sani fa shi ne yake kai ka wuraren tabaraka wa ta'ala shi yasa wata rana sai a dan barka da kanka yake da sai ka bata kawai kai wani wuri sai ka ji ana cewa ai mutum ya fita ba a san ma inda yake ba sai an je an kamo shi ko an ji labarinsa sai ka je na cewa wallahi imo cewa ne ga hanyar kasuwa da zai fita ban sanya aka yi ba sai na gani a dafu to Allah ne ya maka haka dan ka san Allah ne yake gudanar ma da rayuwarka Allah ne ya ce wane ne yake shiryar da ku kuke tafiya a cikin tudu da cikin ruwa yanzu jirgin ruwa idan ya shiga jirgin ruwa yana tafiya wa yake shiryar da shi ya nuna masa ga hanya zuwa gari kaza Allah ne tabaraka wa ta'ala idan ka shiga mota yanzu za ka je kano waye yake nuna maka ka bi hanyar nan ka bi nan ka bi nan har ka je kano Allah ne yake nuna maka tabaraka wa ta'ala in ka tayi za ka je gona waye yake nuna ma bi ta nan bi ta nan bi ta nan har ka isa wajen gonar taka duk Allah ne yake ma da Allah zai barka sai ka bata za je nemo ka shike nan dattijo ya rude kuma eh to haka abin yake to duk Allah ne yake waɗannan abubuwa kuma jiragen sama da suke yawo a cikin sama suna yawo a sama kawai za ka ga jirgi ya ɗan mutum kamar mutum ɗari biyar iya yawo a cikin sama da yaddar zai tashi daga nan amma zai je sauka jidda to wa yake nuna masa hanya in ka ce direbobin ne suke yi sai ka ga idan tafiyar ta yi tafiya aka tayi sama direban shi ma sai ka ga ya samu wuri ya kwanta to wa yake jan jirgin ya kai shi har jidda duk wannan Allah ne yake to ai Allah shi lamarin zama a fili yake ai sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahu al-haq likulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka duba zai nuna maka Allah eh ai abun ba shi da iko komai Allah ne yake yi tabaraka wa ta'ala to shine Allah yake cewa wane ne yake shiryar da ku yake nuna muku yake shiryar da ku zuwa ga biyan bukatunku a cikin duhun dare a cikin duhu a cikin tudu ko a cikin kogi duk wa yake muku wannan Allah ne sai Allah ya ce wa man yursilur riyaha bushuran bayna yada rahmati wane ne yake saukar da iska ana zaune kawai sai ka ji iska tana bugawa faf faf faf faf faf sai ka ji ana cewa akwai hadiri fa a gare ruwa zai sauka ruwa zai sauka ruwa zai sauka to wa yake buga iskar take yin wannan Allah ne kuma ya muku bishara cewa ga rahamar safa tana zuwa wanda ya ajiye kayayyakinsa a waje ya yi ƙoƙari ya je ya kwashe kayansa ya shiga da su ciki saboda ga rahamar Allah ba ta su kaga da Allah bai yi haka ɗin ba sai ya sako ruwan kawai ba tare da iskar ba kawai kana zaune a ɗakin ka shikenan sai ruwa ya zo ya ɓata maka abinci ya ɓata maka kaya ya ɓata maka ko menene to amma Allah da rahamar su yake yin wannan to shine Allah yake tambayar bayi wane ne yake yin haka ɗin Allah ne yake yi ko gumaka ne suke yi kaga Allah ne yake tabaraka wa ta'ala sai Allah yake tambaya yake ce to ai lahum ma Allah yanzu akwai wani abun bauta da za a hada shi da Allah Allah da yake yin irin wannan da gunkin da bai san ma inda yake ba sai yadda aka yi da shi ya za a hada Allah da wani Allah ai ba zai yi ba ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka ga barin abin da suke haɗawa Allah da shi na shirka.
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله مدوكين سلكي ne sake tambaya yace amman yabda'ul khalqa fil arham min nutfatin wane ne yake faran halitta mani za a jefa a cikin uwa sai Allah ya leda maniyin nan ya dawo jini daga jinin nan Allah ya juya shi ya dawo tsoka daga tsokan nan Allah ubangiji ya rabta masa ya sa ya dawo kashi ya masa rabta ya sa nama ya mai da shi har ya mai da shi dan adam wa yake yin wannan in ba Allah ba duk wannan Allah ne tabaraka ta'ala yake eh Allah ne yake kuma idan mutumin ya mutu wane ne yake dawo da shi bayan ya mutu Allah ne ba wanda ya sai ta da wanda ya mutu sai Allah tabaraka ta'ala wa man yarzuqukum minas samai wal ardi wane ne yake azurta ku wato da ruwa daga sama kuma daga ƙasa idan ya zubo ruwan daga sama ya zuba a ƙasa sai ka ga tsirrai sun fito abinci da duk abubuwan da muke sha na irin kayan marmari da duk wannan wa yake yin sa Allah yana tambaya wa yake yin wa'annan dole ka je sai dai ka ce Allah ne banda Allah nan ba ne yin wannan shine Allah ya ce ah to in dai shi yake yi ai ilahu ma Allah yanzu akwai wani abun bauta da za a rika a hada shi da Allah abun da baya aikata komai Allah nan kuma shi yake yi to sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu tunda dai duka kowa ma ya shaida Allah ne yake yin wannan abubuwan to Allah ya ce kul ya rasulullahi hatu burhanakum in kuntum sadiqin to ku zo da hujjojin ku in kuna da gaskiya shi dai Allah gashi ya faɗi hujjojin sa gaba daya in kuna da wasu hujja da za ku faɗa to ku kawo babu ba wata hujja Allah shi kadai ne shi ke gudanar da komai tabaraka wa ta'ala قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون الله دينا ساكي تنبيع يتي قل يا موسى يا رسول الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ba wanda ya san abin da yake ba wanda ya sani cikin sama da kasai mutane da aljan ba wanda ya san gaibu abin da ya tura illallah sai dai Allah Allah ne ya san abin da zai yi koyu a sama shi ya san abin da yake koyi a ƙasa shi ya san abin da kuka koye a zuciyoyinku da abin da kuka bayyana wa madu shi kadai shi ya sani kuma wa ma yasuruna ayyana yub'asuna ai kuka su kafiran wa ma yashkuruna ai ba su san ayyana yub'asuna yaushe ne ne za a yi tashin alkiyama kowa ma bai sani ba ai ko tunda malaika jibril ma ya tambaye manzo Allah yaushe ne ne mata sa'a annabi ya ce masa mal mas'ulu ko ya ce wanda ya tambaya bai san wanda ya wanda ya tambaya bai fi wanda ya tambaya sani Allah ne duk ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama saboda shi ya bar wa kansa wannan sani eh wasu malamai kuma suna cewa sufaye suna cewa in ma Allah ya sanar da annabi lokacin da za a yi tashin alkiyama to amma kuma Allah bai ce masa ya faɗa ba eh in ma ya sanar da shi to bai ce ya faɗa ba tunda kuma in ba ce ya faɗa ba ai ba zai faɗa ba eh tunda akwai hadisin da manzo Allah yake cewa Allah ya bani ulumul awwalin wal akhirin Allah ya sanar da ni ilimin farko da na ƙarshe wa zadani ilman ya ƙara min ilimi to ka sani ko ilmin tashin alkiyaman ya ai yana cikin ko ilmin farko ko ƙarshe to ka gani to amma in Allah bai masa izini ya faɗa ba shikenan eh na بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الله مدaukakin sarki yace bal daraka ilmuhum fil akhirati wato ilmin su su mushrikan iya bugu iya bugun juna fil akhirati a cikin sha'anin lahira suna ta tambaya yaushe za a yi lahirar ta yaushe za ta zo ne kaza kaza Allah yace bal hum fi shakkin minha ai sun kasance suna kokonto a cikin sha'anin lahira balhum minha amun yace ko makafi ne ma sun makance daga cikin sha'anin lahira zuciyarsu ta makance ba sa gane komai da ake faɗa na sha'anin lahira da alamomin lahira din wa qala alladhina kafaru idza kunna turaban wa abauna ayna lamukhrajun qala alladhina kafaru idza kunna turaban وآباؤنا أئنا لمخرجون الذين كفروا وإنهم suka kafirce sai suna cewa saboda inkarin tashin alkiyama ba su yadda ba suke cewa ai za kunna turaban yanzu idan muka mutu muka dawo ƙasa wa aba'una iyayen mu tuntunin sun mutu sun dawo ƙasa ayyana la mukarjuna min al-quburi yanzu za a fito da mu daga cikin kabari haka suke faɗa akwai wani kafirin ma da ya ɗauko ƙashi wani busasshen ƙashi ya zo ya nuna wa manzo Allah ya ce yanzu yanzu wannan ƙashin kana gan Allah zai tashe shi ran alkiyama manzo Allah ya ce masa kul kunu ko kul kunu hijaratan ko eh ko ku dawo ƙarfe ko ku dawo duwatsu Allah sai ya tashe ku ran tashin alkiyama
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين مشركي كده suka ce laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl zancen za a yi tashin alkiyaman nan za a yi kiyama za a yi kiyama wannan an daɗe ana mana alkawarinsa da mu da iyayenmu na farko duk an yi ta gaya musu cewa za a yi tashin alkiyama kawai mu abin da muka fahimta in haza illa asatirul awwalin wannan tatsuniyoyi ne kawai na mutanen farko cewa za a yi tashin alkiyaman nan ba gaskiya bane tatsuniya ne na mutanen farko in ji su mushrikan kenan قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الله ما أوكشن سلكيتي كوي تفيا من أبايان كسا كفتا كوي تفيا أبايان كسا فانظروا كدوا وغني كيف كان عاقبة المجرمين يا يكرشن ما سئنكار تاشن القيامة يا لمرنس يكاري kaga Allah ya halakar da su Allah ya musu azaba mutanen da suke hanyar Makka da hanyar Madina wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu kamar Allah ya ce ai ba su da nisa daga Makka ba su da nisa ku je mana ku ga yadda Allah ya mai da garuruwan su zaka ga ga garuruwa nan Allah ya ruguza su ga tsofin rijiyoyi ba kowa ga katange nan gidaje irin na da su irin mutanen wannan annabi salihu su saboda ƙarfinsu ma duwatsu suke samu su sassaƙi dutsensu ne da shi gida tan hituna min aljibali buyutan farhina amma duk Allah ya halaka su ya shi nan abin ya dawo kawai kango ba kowa to idan ka ce ba za a halaka su ba Allah yake ce manzo Allah gaya musu su fita mana su yi tafiya su tafi su je su ga guraben wanda suka karyata ayoyin Allah yaya suke Allah ya halakar da su tuntuni ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون wala tahzan alaihim wala takun fi daykin mimma yamkuruna Allah madaukakin sarki yace wa manzo Allah wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki saboda su wala takun fi daykin mimma yamkuruna kada ka kasance cikin kunci saboda wato abinda suka kasance suna yi na makirci da kuma ƙaryatawa da suke yi saboda manzo Allah idan yayi wa'azi yayi wa'azi da yake shi ainur rahmatur rabbaniyya shi manzo Allah ya fi son kowa ma ya tsire tafi aljanna saboda shi rahamar Allah ce tsantsa sallallahu alaihi wasallam to idan ya kira su zuwa ga Allah suka yi taurin kai suka kafirce to sai abun ya dinga damu su har Allah yana ce masa la'allaka baqirun nafsaka Allah ya kunu mu'mina ya rasulullahi zaka kashe kanka ne dan musu musulunta ba ai abun daga Allah ne ni na so da na so dole su musulunta to shine Allah madaukakin sarki yake faɗa kenan ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin sai suka ci gaba da cewa wai mata hadha alwa'd wai yaushe wannan alƙawarin da kake cewa in mu yi imani ba za a mana azabar nan yaushe ne ne azabar za ta zo in kuntum sadiqina in dai gaskiya ne cikin cewa lalle lalle in mu yi imani ba za a mana azaba to yaushe azabar za ta zo
قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي قل تستعجلون عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون من ذا الله صلى الله عليه وسلم الله يتي مسا قل كذا يا مسا يا رسول الله عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ai sashin abubuwan da kuke gaggautowa da shi kuna cewa yaushe azabar za ta zo yaushe azabar za ta zo ai yana kusa da ku azabar tana kusa da ku dan abin da ya same su a badar an kashe saba'in an riba an ɗaure saba'in a cikinsu to sun haɗu da azabar tun daga badar kafin kuma azabar lahirar ta zo musu وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون wa inna rabbaka lazu fadlin ala nas walakin aktharuhum la yashkurun Allah yake cewa manzo Allah yace ya rasulullah wa inna rabbaka hakika ubangijinka lazu fadlin ala nas ma'abocin falala ne wa mutane wa minhu yana daga cikin falalar da Allah yake wa mutane ta'khirul azabi al kuffar shine jinkirin azaba wa kafirai yasa zaka ga mutum yana tatsiyarsa Allah sai sai sai ya masa jinkiri saboda ai baka isa bane baka isa bane ko wani masarakin duniya mai karfi mulki da kuɗi kai kana can kana ta shirmenka ai ka kai ma wani abu a gaban sa yanzu ya ga dama ya tatsi ne kai yanzu nan bare Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa sai su yi tatsiyar su ai za su zo ne duk dadewa innahum yarawnahu ba'idan wa narayhu qariban su suna ganin tashin alkiyama nesa ne Allah kuma yana ganin abun gashi kusa kusa shi yasa sai su yi tatsiyar saboda wato Allah Allah ne ai ba su isa ba eh ai ba su isa ba ne shi yasa ba a ta kansu ba eh ba dan haka ba da kai tsiyar ai sai ya kama ka da kai tsiyar sai ya kama ka to amma da yake baka isa komai ba zaka zo ka zai dora ma mutuwa kabari ma ya ishe ka fitina saboda haka zaka zo ai zaka iso وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما wa يعلنون inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun Allah yake cewa ya rasulullah hakika ubangijinka shine ya san abin da suke korewa a cikin zukatansu wa ma yu'linuna da abin da suke bayyana shi bi alsinatihim a haracensu Allah in ka koye abu ma Allah ya sani in ka bayyana ma Allah ya sani tabaraka wa ta'ala وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من دائمة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين Allah ai yake cewa ai babu wani abu wato da zai buya boyayye abun nan duk buyayensa ga mutane ko a ina ya buya ko a ina goya a sama ne ko a ƙasa ne inna fi kitabin mubin sai yana nan a cikin littafin Allah mabayyani shine lauhul mahfuz duk goyon abu yana nan a wurin a wurin Allah bai goya ba إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه إن يختلفون هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون الله يكتب إن هذا القرآن حقيقة وأن للتافي القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في زمان نبينا وتسوء إن بني إسرائيل دسكينا أزاما من زن الله صلى الله عليه وسلم أي شيء وأن القرآن ينا كسا تاموس أكثر الذي هم فيه يختلفون wato mafiya yawan abin da suke saɓani a cikinsa su yahudawan bani isra'ila to alkur'ani sai ya zo sai ya warware abin ya kissanta musu shi, ya ce musu ga yadda abin yake saboda su bani isra'ila ai suna da labarin manzon Allah sun karanta a littattafansu cewa annabin ƙarshen zamani za a haife shi ne a wani gari mai duwatsu shine garin makka amma zai yi hijira zai koma wani gari mai dibino shine madina to shi yasa ma sai suka taro daga Palestine sai suka gangaro sai suka dawo Khaibar nan kusa da Madina wasu ma suka zauna a cikin garin Madina wai suna jira ne fa annabin karshen zamani yasu a lokacin in za su yi yaki da mushrikai ma sai su yi tawassuli da manzon Allah su ce Allah mu roke ka mun yi tawassuli da annabin nan da zai zo karshen zamani ka ba mu nasara sai Allah ya ba su nasara duk sun san manzon Allah to lokacin da aka haifi- aka aiko manzon Allah kuma da ya zo suka zo suka gan shi gashi nan shi ne suka karanta a littattafansu amma ra- rashin rabo sai suka kafurci sai suka kafurci sai kaɗan daga cikinsu kamar Abdullahi ibn Salami shi Abdullahi ibn Salami ya zo ya ga manzon Allah ran da ya shigo Madina da ya zo sai ya ce bari in je in leƙa shi in ga wannan annabin ne ko kuma faɗa yake da ya zo ya leƙa ya leƙa ya sai fuskarsa ta haɗu da fuskar manzo Allah yana gani sai ya saki makamansa gaba ɗaya ya ce wannan fuskar daga ganinta ba ta yi kama da fuskar mai ƙarya ba ka san mutumin kirki kana ganinsa za ka gane to shi manzo Allah ko kai waye ka ga manzon Allah sai ka ga gaskiya ga ta da idonta tana tafiya to kawai sai ya ga gaskiya to da ya ga gaskiya har yake cewa farkon abin da ya ji a wajen manzon Allah sai ya ji annabi yana cewa ya ayyuhan nasu yace ya ayyuhan nasu afshahu salam wa atqimu ta'am wa sallu fil layli wan nas niyam tadkhulu jannata rabbikum bi salam yace abin da ya fara ji a wajen manzon Allah sai ya ga annabi yana wa'azi yana cewa ya ku mutane ku yi ta yaɗa sallama ku yi ta sallama sannan ku yi ta ciyar da mutane abinci ku yi ta ciyar da mutane abinci kuma ku tashi da daddare ku yi ta sallah lokacin da mutane suke bacci in kuna haka za ku shiga aljannar ubangijin ya ce abin da ya fara je a wajen manzo Allah ke so sai ya zo sai ya musulunta a wajen manzo Allah da ya musulunta sai ya ce wa manzo Allah ya ce ya rasulullahi mutanen mu yahudawa ba mutanen kirki ba ni kaga malami ne a cikinsu iyaye na ma malamai ne a cikinsu saboda haka ka ɓoye ni sai ka kira su sai ka ce musu wane ne ni za su gaya maka ko wane ne ni to sai sun gaya ma sannan sai ka bayyana musu cewa na musulunci to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɓoye shi a dan wani wuri haka to shikenan sai annabi ya kira yahudawa ya ce wane ne abdullahi ibn salamin a cikin ku suka ce wai ai wannan malamin mu ne dan malaman mu malamin mu ne kuma iyayensa ma malaman mu zaɓaɓɓe ne a cikin mu dan zaɓaɓɓun mu sai manzo Allah ya ce to ya zo nan ya musulunta a wurina sai suka dinga cewa hasha hasha Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi ina ya za ya ba Abdullahi ibn Salam ya musulunci shiga wani addini Allah ya tsare shi Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi sai annabi ya ce ya fito kawai sai ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sai suka dinga wannan kai ke faɗa wannan ai dan banza ne a cikin mu dan mutanen banza ne wannan ai ba kowa bane a cikin mu lalatacce ne yace to kaga abin da na gaya ma ya rasulullahi to su yahudawa haka suke Mm.
وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين wa innahu shi kuma alqur'ani lahudan wallahi shiriya ce min dalalati daga barin bata wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'minina min al'azabi daga mu'minai ba za su shiga azaba ba ke
وإن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم إن ربك الله يا رسول الله حقيقة وبنجدنك يقضي بينهم الله زي hukunci tsakanin su ka gairihin yawmal qiyamah kamar da zai wasu su hukunci haka zai musu ranar alkiyama da hukuncinsa na adalci wa huwa al-aziz shi kuma Allah nan naka wato mai rinjaye ne mabuwayi ne al-alim kuma masani ne bima ya hukumu bihi fala yumkinu ahadan mukhalifatahu kama kana fal kuffaru fi dunya anbiya na فتوكل على الله ya rasulullah إنك على الحق المبين fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin Allah yake so manzon Allah ka zo ka dogara ga Allah wato siddihi ka amincewa Allah to wannan wato shine malaman tafsiri suke cewa al-kitabu lin-nabi wal murad ummatu maganar da da annabi ake amma abin nufi dai da mu ake mu al'ummarsa eh amma shi manzo Allah ai shi koyaushe ma a dogare ke ga Allah eh in ka ji irin wannan fatawakkal ala Allah wato ka tabbata akan dogaron da kake ga Allah innaka alal haqqil mubin kai kana kan gaskiya ne mabayyaniya إن fal aqibatu laka bin nasr alal kuffar wato nas karshen lamari dai nasara tana gare ka Allah zai baka nasara akan kafirai na'am إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza ha summa du'a idza wallaw mudbirin Allah ya ce ya rasulullah innaka la tusmi'ul mauta karka damu ya rasulullah duk rashin amsawa da suke karya dame ka innaka la tusmi'ul mauta Allah ya ce ai ba za ka ji yadda wanda yake macece gawa ai kafirai kaman gawo wakili ba za ka ji yadda su ba. wala tusmi'u summa du'a sannan ko ba za ka ji yadda kurma ba kiran nan kai ta kiran kurma ai ba zai ji ka ba idza wallaw mudbirina musamman idan ya juya da baya ya tafiyarsa ai ba za ka ji yadda kurma ba وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهادي الأمي عن دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله مدوكاكين سركي yake cewa manzo Allah وما أنت بهادي الأمي عن دلالتهم ai kai baka kasance zaka shiryar da makaho ba daga batan makaho ne ka same shi a bace akan hanya kace yace kace binan binan ina zai gane ba zai gane in ma tusmi'u kenan illa man yuminu bi ayatina ba wanda zaka jiyar da alqur'ani nan sai wanda ya imani da ayoyin fa hum muslimuna suka kasance musulmai mukhlisuna masu tsarkake Allah bi tauhidillahi da tauhidin Allah mun gode duk manzon Allah ya jiyar da mu alqur'ani gashi nan duk an yi imani da wada وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس بأ- كانوا بآياتنا لا يوقنون تنمكما وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم جاء أتكلم تفسير النمكي mun yi bayani akan annabi Sulaiman yana magana da tsuntsaye to duk mu'ujizozin da aka bawa annabawa to zaka ga wannan mu'ujizozin kuma an kawo su cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi zaka ga wannan mu'ujizozin al'ummar annabi suna yi to shine kafin tashin alkiyama dab da kiyama idan wato alkiyama za ta motsa za ta bayyana to Allah zai fidda wata dabba a bayan ƙasa ta dinga magana da mutane eh naqatu salihu din nan duk malamai wasu malaman tafsirin sun kawo wannan fassara za ta dinga magana da mutane har ta ce haza kafirun wa haza muslimun ko wannan musulmi ne wannan kafiri ne dabba dai za ta fito ta dinga yi mutane magana eh innan nasa kanu bi ayatina la yuqinu Allah ya ce innan nasa haqiqa su mutane ai ku fara makata kanu sun kasance la yuqinuna bi ayatina ba sa imani da ayoyinmu ba su yadda da alkur'ani ba da hisabi wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuz'un wa yawma nahshuru wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuz'un Allah ubangiji yace wa zakurka ambata musu ya rasulullahi yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan ranar da zata zo za mu tara mu tara wato al'umma ayi ta tara su mimman yukazzibu bi ayatina wa innan da suka karyata ayoyin namu wa hum ru'asa'uhum da su da wanda suka bi da shugabannin su Allah yace za mu tara su mu tara su can ila akirin ila summa yusaquna za a tara su a wuri guda a tara su sannan a kora su zuwa tashin alkiyama wannan aya tana bayani ne akan tashin alkiyama to malamai suna fassara ta suna cewa idan alkiyama ta matsu zaka ga ana ta tara mutane ana sa su a gurare abinda da ba a yi yanzu ai kaga ana yi idan ka je tasha sai ka ga ga jama'a an tara su za a shigar da su mota a kai su wani gari idan ka je filin jirgi iyakun sai ka ga jama'a da yawa an tara su an shigar da su cikin jirgi jirgin kuma ya tashi ya tafi da su wani wuri to duk wannan yana nuna alamun cewa tashin alkiyama ne ya matsu eh lokaci yana zuwa da Allah zai tara jama'ar shi kenan sai ya kora su zuwa filin da za a yi tashin alkiyama filin mahashar din kenan to ko zuwan motocin da duk alamun tashin alkiyama manzo Allah ya faɗa ya ce can ƙarshen zamani yace wata wuta mutane za wata wuta za ta zo ta dinga iban mutane amma kuma za ta kona su ta dinga iban mutane tana kai su wajen bukatunsu idan ta je kuma in mutanen za su kwana wutar sai ta jira su sai sun kwana in za su dawo sai ta sake ɗauko su ta dawo da su yanzu mota da kata da ita ai za ka ga wuta ne kawai yake aiki a jikinta ga hayaki yana fita duk ba alamar wuta ba ne ta ɗau wannan dirin duk ƙarar wuta ne ai amma kuma tunda annabi ibrahim an jefa shi a cikin wuta Allah ya mai da wutan bardan wa salaman ala Ibrahim. To haka mu ma al'ummar manzon Allah kafin ai tajin alkiyama sai ka ga tunda mu'jizar Annabi Ibrahim ne sai Allah ya kawo ta cikin al'ummar manzon Allah. To shi yasa ga yi ta zo sai ka ga wuta jirgin saman ma ai duk wuta ne cikin sa. Ba ka ganin sa da danjoji na wutar? To amma in kuma ya kone ai konewa yake to ashe wuta ce. Amma sai a sa ku ku shiga ku zauna a rufe kofofi a tada injin ka ji wuta ta tashi yana ƙara ko ta ina amma kuma gashi kuna zaune a ciki bardan masalam ga sanyi ga abinci to duk wannan alama ce ta tashin alkiyama
حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما ذا كنتم تعملون الله مدوكين سركيتي حتى إذا جاءوا har in an koro su an tara su an kawo su inda za a yi hisabi makanar hisab qala ta'ala lahum Allah sai ya ce musu akazzabtum anbiya'i kun karyata annabawa na kun karyata annabawa na duk abin da annabawa suka zo suka kira annabi ya zo da alqur'ani ya karanta mutane amma duk mutane sun karyata amma ga alamomi nan na tashin alkiyama din a fili ko mutane suna gani ba su karyata waye ce bai yarda da mota ba ko bai yarda da jirgin sama ba duk wa'annan alamomi ne na tashin alkiyama duk kun yadda Allah in an je tashin alkiyama Allah zai faɗa duk wa'annan kun gani amma kun karyata kuma ayoyi na walam tuhidu biha ilman saboda ba ku da ilimi a kansu shi yasa kuka karyata su Allah yake cewa amza man ladzi kuntum ta'maluna me kuke aikatawa mimma amartum bihi bima umirtu abin da aka sa ku aikata ba ku aikata shi ba gashi har kun zo tashin alkiyama
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Allah madaukakin sarki yace shikenan sai azaba ta tabbata a gare su bima zalamu bisa zaluncin da suka yi na shirka fahum la yantiquna shikenan ba su da wani furuci da za su yi illa hujjata lahum ba su da wata hujja da za su faɗa Allah ya riga ya kama su sun zo filin alkiyama Allah ubangiji ya kiyaye mu. ita wannan alkiyama abin tsoro ne in lokacin ya zo shi Allah ne zai sa a kira sai a kira a ce ya ku kasussuwa da kuka diddige a cikin ƙasa ya ku kaza kaza ku taho halummu ila hisabi ku taho ubangiji yana kiran ku zuwa ga hisabi to shikenan sai kaga kaburruka suna ta fashewa sai a tashi kawai sai a yi ta tafiya a yi ta tafiya kuma ikon Allah malamai sun ce kuma anan za a yi tashin alkiyama wajen inda ake yakin nan yanzu Palestine Palestine din nan eh nan ne ardul mahshar a can za a je a tara mutane gaba kowa can zai tafi awwali na wani mutumin farko da na ƙarshe za a yi ta tafiya ne kawai kowa zai fito daga kabarinsa Eh, mutumin kirki in ya fito daga cikin kabarin kawai shikenan sai ta kaɗe ƙasa a jikinsa ya dinga cewa haza ma wa'adallah haza ma wa'adallah wa rasulu wa sadaqallahu wa rasulu wannan shine alƙawarin da annabi ya mana kenan gashi alƙiyamar ta zo ta zo kawai sai kaga shikenan gashi an tashi ba za a tashi alƙiyama to shikenan sai kuma a kore mutane a ce ku tafi filin alƙiyama to sai a yi ta tafiya a yi ta tafiya eh lokacin ne Allah yake faɗa a Qur'ani yake cewa za a kore mutane su yi ta tafiya Allah yake cewa la tasmu illa hamsa ba za ka ji komai ba sai rap rap rap kafa kawai tana ta taka ana ta tafiya filin tashi kan kiya yawma izin eh yattabi'una da'iya la yuwajjahu lokacin da mai kira zai kira dole a tafi ba wanda ya sai ya doje la yuwajjahu ba mai dojewa yace bari in kauce in yi wani wuri baka isa ba ai Allah ya kira shi Allah ya kira ka ai dole ka je la yuwajjahu dole sai ai ta tafiya ba kaucewa wa kashatin laswatu lirrahman zaka ji an yi shiru duk yawan al'ummar nan tun daga annabi adam har tashi kiyama zaka ji shiru kawai fala tasmu illa hamsa ba abin da zaka ji kawai sai tafiyar kafa diddige ra ra ra ana ta tafiya haka za a je filin tashi kiyama amma manzon Allah ya ce idan ka ji zikiri ka ji la ilaha illallah la ilaha illallah ce to al'umma ta tazo al'ummar annabi da ka ji la ilaha illallah la ilaha illallah a filin alkiyama to shi kenan al'ummar manzan Allah ta zo saboda haka mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka sanya mu cikin ceton manzan Allah shi yasa jama'a a rike annabi Muhammadu da gaske kar ka yadda wani ya raba ka da annabi Muhammadu kai ta masa salati ba dare ba rana kai ta yi wa annabi salati daga sallolinka na farilla sai karatun Qur'ani sai yi wa annabi salati kar ka yadda ka bar lokacin ka ya tafi ba tare da yi wa manzon Allah salati saboda wallahi in ka tafi lahira babu annabi baka ga annabi wato ka shiga uku sai kuma abin da Allah ya amma dan ya ce akrabukum ilayya yawmal qiyamati aksarukum alayya salati yace wanda yafi kusa da ni a cikin Qur'anin alkiyama shine wanda yafi mun salati to idan ka je lahira ba ka yi wa annabi salati to ba za ka ga manzon Allah ba kusan ka tabe kenan ina za ka shiga yanzu ko mutanen gombe aka tara gaba ɗaya iya mutanen gombe mun nan ana cewa mun kai miliyan nawa uku ko sama da haka ko to aka ce mutum ɗaya da ake so sai ka same shi ka samu rahamar Allah ta ya za ka iso wurinsa dole sai an dinga yawa annabi salati in kana masa salati da yawa Allah sai ya ja ka sai kai ka kusa da shi to da ka je kusa da manzo Allah kuma shikenan ka samu rahamar Allah sai annabi ya cece mu saboda haka Allah ubangiji ya sanya mu a cikin bayansa wanda zai gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka Allah ubangiji ka gafarta mana ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu ka ji kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wahala da talauci da kunci da tsadan abinci da al'umma take ciki Allah ubangiji ka yaye mana Allah ka yaye mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته sakatare idan na don da fitowa don da fitowa don da fitowa wa alaikum salam Mm. to ai duk sai yara masu ai turan da ya balaga turan da ka balaga da ka balaga shikenan sallah ta da wajibi a kanka to idan kai wasa yare ta ya kwashe ka ba ka yin sallah to sai daga baya sai hankali ya zo maka nisu to sai ka kirga shekarun da kai ka- ka tuna na balagan nan to sai kai ta rama sallah idan kai sallar asubahi ana idarwa sai ka tashi sai ka sake wata asubahi daya in kai azhar sai ka tashi ka sake wata azhar tunda baka san su banne ne baka yi ba in kai al'asar haka ka kullum za ka yi salloli ka yi sau biyu ke to kana yi kana yi kana yi to baka san lokacin ba to ran da duk zuciyarka ta nutsu cewa ka sallolin nan ko nawa ne na rama su to shi kenan kawai sai ka sai ka daina Allah sai ya karɓe su akan karama ne ya yi ta zikiri ya ce wa annabi salati Eh, duk lokacin da ka ji ranka ya ɓaci eh, ka yi ta la ilaha illallah la ilaha illallah za ka ji abin ya tafi ko ka ɗau salatin annabi Eh, za ka ji ya tafi ko ka yi alwala in ba shi da alwala Eh, ka yi lafiya ka shiga sallah kawai to shi dai duk wanda ka zalunce shi sai ka biya shi to amma idan mutum ya yi zalunci kuma ya zo Allah ya shiryar da shi ko mutanen da ya zalunta ba bisa ina zai same su to wannan sai ya yawaita aikin alkhairi irin su salatul da muka faɗa ji salatul tasbih da dan ita annabi ya ce tana gafarta zunubai da suka gabata da to yawwa kuma ka san duk wanda ka zalunta ran kiyama ba zai barka ba saboda ai kowa so yake tsira duk mutum yana bin ka bashi yana ganin ka zai da yin tsaka eh dole ne ai saboda kowa ba zai bar ma kaladansa ɗaya ba to shi yasa ake so a yawaita yi wa annabi salati ko da gaba ɗaya sallolinka da azuminka da wasu abubuwa an biya bashi mutane sun ɓaci to shi salatin annabi ba a biyan bashi da shi to shi ko in ka tsira da shi za ka tafi aljanna yasa ake so mutum ya yawaita sai ya yawaita salatin annabi Eh, in ya san mutane in ya ran da ya haɗu da wanda ya zalunta ya tuna ya bashi ko ya nemi gafara a wurinsa in ko bai sani ba ya dinga sadaka misali dai na san na cuci wani dubu goma amma ban san ina za mu haɗu ba sai ya ɗau dubu goma sai ya nemi wani sai ya ce ga shi sadaka Allah ladan wannan sadakar ka kai wa wannan mutum a littafinsa to shi kenan ran da kuka haɗu da shi fa sai ka biya shi shi kuma wancan ladan sai a mai da shi littafin in ba ku haɗu da shi ba kuma shi kenan kan to shi ne ai lahirar ne rikicinta da yawa Allah ya kai abubuwa sai dai a rike annabi kawai Abun- abun tsoro ne abin tsoro ne eh shi Amadu Bolari yana ba mu labari ba na rantawa yake cewa akwai wani mutum a nan a nan daɗin kowa yace duk ya san su yace shi wannan gida ne da gida suke haɗa irin zaman ƙauye ka san katanga na na menene na zana a haɗe to shi kenan ana nan ana nan sai zanar ɗayan sai ta faɗi shi ko bayi da damar da zai iya sayan zanen to shi ma wannan tasa sai ta faɗi to da ya zo sai ya ɗau taku biyar a cikin gidan makwabcinsa ya ƙara wa gidansa kaga ya zalunce shi ko Sure. eh eh sai ya ƙara taku biyar a cikin gidan wancan ya ƙara wa kansa to ana nan ana nan shi abu da yace duk ya san su sai shi wannan wanda ya zalunci sai yana da bishiyar mangoro a nan da in ko ba ka yabo sai ya je ciran mangoro kawai sai ya faɗo da ya faɗo sai ya faɗo a sume aka zo sun ɗauka ma ya mutu sai aka ɗauko shi aka kawo shi asibitin gombe nan aka kawo shi asibitin gombe nan kwanansa uku ya yi sa'a ba abin da shi ba yana sumi kwanansa uku bai san inda yake ba sai ya farfaɗo da ya farfaɗo sai ya ce ina wane ina wane ya sa aka kira 'ya'yansa ya ce ku yi sauri ku je ku cire dangan nan tawa ku cire taku goma a cikin gida na tuba a wancan goma ma yake shi shi biyar ya ce amma ce a cire goma a ƙara masa kuma Allah ya taimake shi bai mutu ba shi kuma wancan wanda aka zalunta shi kuma ya mutu da daɗewa to sai da ya warke yake gaya musu ya ce wallahi tun da na suman nan ban san inda nake ba ya ce amma kuma ina ganin tun da na shiga wannan halin ni ban san inda nake ba amma kuma wannan makwabcin nawa da ya mutu shekaru wanda na ci masa wannan taku ya ce sai ina ganin sa a zaune a gabana da likafani yana kai sauri ka iso ka bani fikira wallahi tallahi wallahi shi abin mulani shi ke gaba yi wallahi yace sai gashi yace yana kai sauri ka iso kai nake jira ina wajen Allah ka zo ka bani haƙƙin takun gidana gashi da likafani yana ganin sa yace aje a yanka takun zalunci Allah bai dada zalunci in dai kai zalunci to ka sha guba abu sai ya maka tasiri kuma lahira tana da matsaloli da yawa shi yasa dole dai a rike annabi ita salashi dan a samu a tsira ya fi ƙarfi ai to ka fassara su mana sai ka bi shi wancan ai abin da aka ce Allahumma salli Allah ka yi salati ala sayyidina ala ala Muhammadin babu bisa shugaban mu annabi Muhammadu